أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar laraba sha biyar ga watan ramadan mai albarka hijirar annabi tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina 1446 wadda kuma shine ya daidai da hudu ga watan maris miladiya aihuwa isa ɗanna na maryama alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci na markazul imam bukhari littahfizil qur'ani wa dirasatil islamiyya don ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin wannan wata mai tarin albarka watan Ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar faɗin daidai kurakurai da tuɓatuɓai Allah ta'ala muke roƙo ya kare mu daga gare su a kafin muke ci gaba akwai 'yan uwa da suka izo barin addu'a Allah ka san kowa buƙatar shi yadda take Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alkhairi akwai wani ɗan uwa da yake cikin jarabawa ya izo barin addu'a ga ‘yan uwa musulmai cewa a sa shi addu'a. Muna tawassuli da wannan zama Allah ta'ala ka haɗa da mu da shi gaba ɗaya ka biya muna buƙatunmu na alkhairi. Akwai wata ita ma baiwar Allah ta izo barin addu'a ga ‘yan uwa musulmai a sa ta addu'a kan sha'anin kasuwancinta. Muna roƙon Allah ta'ala ya biya mata buƙatunta na alkhairi ya haɗa da mu gaba ɗaya. akwai chef biro chef de biro na duwan na garin kwanni da ya ce a sa shi addu'a saboda wani yaron shi da aka harbi aka kashe shi to muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mishi Amin.
mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani Allah ya zaunar da ƙasar mu Nijar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya a kuma wannan hare-hare da ake fama da su nan da can muna roƙon Allah ta'ala ya yi muna maganin shi ya kawo muna ɗauki a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar gaba ɗaya eh akwai yawa akwai kakar Alhaji Ladan ladanin wannan masallaci na markazul Imam Bukhari Ah, Alhaji Abdulaziz Subutra da Allah ya mata rasuwa a shekaran jiya muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomata mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani akwai rashe-rashe da aka yi akwai wani dan uwa labaran shi ma yanzu nan ake nan ga aikin shi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mishi mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani akwai wani shi ma tonton inmu Abdulaziz Nainu wani yana daga cikin ɗaliban Franco Arab ah, da Allah ya warasuwa a shekaran jiya shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa yana daga cikin 'yan uwa masu ƙoƙari a cikin wannan gari na garin Ƙwanni Allah ta'ala ya gafarta mishi mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna na'am arab الرجال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Ubangiji ta'ala ya ce, An rijalu ƙawwamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah ya ce, Su maza suke da ƙawwama na tasalluɗi a kan matansu. Ai, an rijalu musalliduna maza su ne jagorori ala nisa'i a kan matansu. yu'addibunahunna suna ladabtar da su wa ya'khuduna ala aydihinna suna kama hannuwan matansu zuwa ga abin da yake shine daidai bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din saboda abinda Allah ya fifita sashe akan sashe ai bi tafdilihi lahum alaihinna bil ilmi wal aqli wal wilayati saboda Allah ta'ala ya fifita mata maza akan mata bil ilmi da ilimi wala akali da kaihin hankali wal wilayati da jagoranci wa gairi dalika da ma wani wannan na jagorancin da Allah ta'ala ya ba maza wa bima anfaqu da abunda kuma mazan suka ciyar alaihin na ga mata min amwalihim na dukiyarsu na dukiyoyinsu lil mahari na sadaki wan nafaqati da ciyarwa to kaga wannan ayar tana nuna cewa maza suke da jagoranci a gidajensu ko dan sadakin da suka bada da kuma ciyarwa da suke wa mata an yi riwaya daga abu hurairah Allah ta'ala ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha annabi ce da zan umurtar wani yama wani sajada da na umurci mata ta wa mijinta sajada ba dan komai ba saboda muhimmanci da kuma kima da shari'ar musulunci ta ba da namiji Allah ya ce fasalihatu to kaga wannan mubtada ne da labarin shi mata nagari daga cikin su qanitatun mata mudiatun li azwajihinna masu da'a ga mazajen su hafizatun lil ghaibi masu tsare abun da ya hukuna al'aurar su babu mijinta nan amma ta tsare mutuncinta bima hafiza hunna Allah na abun da Allah ya tsare su da shi ya yi mata wasiya shi mijinta cewa ta kiyaye mutuncinta kuma ce ta kiyaye to Allah ta'ala ya ce waɗannan mata su ne mata na gari waɗanda suka tsare al'aurarsu kuma suka zama mata na gari to a nan kamar ubangiji ta'ala ya raba mata gida biyu ne akwai as-salihatu qanitatu mata wadda take mata ta gari kuma mai da'a kuma hafizatun mata waɗanda suke tsare al'aurarsu ba su alfasha to wa'annan su ne kaso na farko sai Allah ta'ala ya ce wallati takhafuna nushuzahunna wa'annan mata da kuke jima tsoron nushuzahunna ƙiyansu ko kuma nushuzahunna fajircinsu ko kuma taraffu'uhinna ɗagawarsu da girman kansu to fa'izuhunna Allah ce ku musu wa'azi ku ji ku ji yadda su tsoron Allah wajuruhunna ku kaurace musu fil madaji a wurin a wurin shinkida ai itazilu ila firashin akhar ku kaurace zuwa wata shinkida har lokacin da za ta gano cewa ta yi ba daidai ba wadribuhunna ku bige su darban ghayra mubarrihin bugu wanda baya cutar suwa in lam yarji'ina bil hujrani in basu dawo ba bayan ka kaurace mata fa in ata'nakum idan ku suka yi muku da'a fi ma yuradu minhunna na abun da ake nuhi gare su to fala tabghu alaihinna sabilan kada ku nemi wata hanya ta bugun su da zalunci a wajen wannan inna allaha kana aliyan kabira lalle Allah ta'ala ya kasance aliyan madaukaki gagar misali kabiran mai girma wannan ce wanda Allah ta'ala ya ar-rijalu kaga ar-rijalu akai amfani da mazaje wanda jam'un rajulin ne wa jam'u taksirin jam'i ne na taksir shi kuma idan aka ce ar-rajulu shine albaligu min bani adama min zukuri wanda ya balaga daga cikin ɗaya annabi adama daga cikin mazaje amma nan an ambace shi an yi itlaqin shi alal baligi kawai tare da cewa kalima ar-rijalu ana iya idilaƙin ta akan baligun wa gairil baligi da wanda ya balaga da wanda bai balaga ba duka ana idilaƙin su akan ar-rijalu da haka yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin da bukhari da muslim suka fitar da su annabi ya ce fama baqiya fali aula rajulin zakarin abin da ya saura to ana bada shi ga mafi kusa na namiji a zakarin da da namiji tare da cewa da za a ce zakarin kawai da ya isa amma da cewa ya yi fali aula rajulin to da ɗan ƙarami bai gado da ta'asibi to kaga nan sai Allah ta'ala ya bayyana ar-rijalu qawwamuna shi kuma idan aka ce qawwam jam'u qawwamun ne siga ce ta mubalaga min qa'imin ar-rijalu qawwamuna da an ce ar-rijalu qa'imuna 'ala an-nisa'i da za ka iske kuma kalimar bata ba da ma'anar da ake so ba na ƙawwamu domin shi ƙawwamu shiga ce wadda an kai matuƙa wadda tana nuhin ƙawwama akan kowane hali namiji shine ke tsayin daka tsayi na daka akan matar shi wurin ciyar da ita da kuma tufatar da ita da kuma kulawa da dukkan wasu matsaloli nata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i Allah ce mazaje suke da ƙawwama domin ya ba da sadakin shi kuma ya ba da kulawa da ciyar da ita da shayar da ita da suturatar da ita to sai Allah ya ba shi kawama Allah ya ba shi wata sanda ta mulki wadda zai iya ladabtar da matashi idan ta yi ba daidai ba zai iya mata hukunci idan ta yi ba daidai ba to shi Allah ta'ala ya ce qawwamuna 'alan nisa'i shi kuma an-nisa'u jam'u niswatin ne ko kuma kace jam'u imra'a in ya zo ba kan lafazi wanda aka saba a kan shi ba domin a wani lokaci ana iya jam'in shi a kan ma'ana kuma wani lafazi wani lokaci ana yin jam'in shi alal mufradi kamar a ce ibilun jam'u ba'irin to shine Allah ta'ala ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din kamar wata ta ce wai Allah dan me yasa maza suke da jagoranci akan mu tana son ta fita wurin biki sai miji ya ce ba a hita kuma sai ta zauna sai Allah ce bi ma faddala Allah ai bi sababi ma faddala Allah saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi wannan ba'un sababiyya ce ita kuma ma tana iya a ce mata masdariya kuma ana iya ce mata mausuliya idan kassa ta mausula to zai zama taqdirin billadhi faddala Allah bihi ba'dahum ala ba'd saboda abun nan da Allah ya fifita sashi akan sashi to anan kuma za mu bukata ila a'idin ya'udu alal mausuli kamar ka ce ya akulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna ay minhu bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd ay faddala Allah ya fifita ay zada ya dada domin al-fadlu yana zama bi ma'ana az-ziyada ai zada ba'dhum ala ba'd Allah ya fifita sashi akan sashi su kuma al-mazidu sune ar-rijalu almazidu alaihi sune annisa'u Allah ya dada wa maza fifiku akan mata in ba garuruwan da zai zaka iske mata suke tahiya suna bid'a suna suna zuhan hamutta wurin neman abinci amma garin garin musulunci zaka iske maza su ne ke nema suke wahala suke zuwa suke shan rana kuma ya zo duk wahalar da ya sha wurin nema ya kawo mata in ya samu butulun mata ko na gode babu ko kuma ya wahala ya samu mata abinci ta ce ita ba irin wannan ta kaso ba dan butulci to kaga irin wannan mata irin ta ce ba a so kamar yadda muka yi bayani a jiya daga ubangiji ta'ala ya ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi to anan zamu ce ƙawaman maza tana bayyana ne akan ababe kamar haka abu na farko bil zahira ƙawaman namiji tana bayyana da ƙarhin da Allah ya bashi wanda yake bayyananne ai ka san idan ana cewa a hito a hito a gwada damce mace ba ta sha gaban namiji duk yadda za ta yi yajin rai mijinta ya maye ta ta ce ta rama wallahi an samu matsala dan ta muke ta zai kuma a samu damuwa isa idan yamma bige ki bar shi da Allah in ma bar shi da Allah zaki ko kuma ki ce nagode in ki na malama juwairiya sai ki ce i love you ki juye wanga kuma ta na dama ki bashi na ki bahi na hagu ya ƙara magudan kaga kawama kenan to kawama anan malam Usaimin yace ana iya dokar ta ƙarfi wanda ya bayyana kaga idan aka ce aka aka ce magana ƙarhi na hoskare maza za a nemo magana ƙarhin a nemo maza za a nemo ƙarhin jiki maza za a nemo damutsa maza za a nemo duk wani ƙarhi dai wanda yake bayyananne to Allah ta'ala ya fifita maza akan mata kuma wannan aya ba tana nuhin cewa alal itilaki cewa duk inda ka ga namiji ya yi mace ƙarhi ba haka ake nuhi ba domin tana iya a samu wata mace wadda take shaza misali mace ce mai daga maza sama ta sako mace mai kaman maza ana iya samun irin hakanan ire-iren hakanan ta daga hita sako to kaga sai ya ce a to ba Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ba na malami na Allah ya gafarta masa yake bayar da labarin wata mata da mijinta ita karhi gare ta sai suka yi hada da shi akwai wata yan guntuwar gina sai ta daga ta kada ta gina ta sai ta ce makwabta a mukomin shi yace an ki a mukoni to kaga nan qawwama an samu matsala shi ne an da qawwamar yace mata ke bari kaza kuma ta bari shikenan to shine malam usaimin yace alquwwaz zahiratu quwwatul badani quwwa wadda take na quwwa ta jiki karhi na jiki to almuhimmu dai anan faddala ar-rijala 'ala an-nisa'i bil quwwaz zahira wal quwwal batina Allah ya fifita maza akan mata da karhi wanda yake bayyana da karhi wanda yake boye dalili na biyu kuma Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya fifita maza akan mata saboda abun nan da suka ciyar ai ar-rijalu min amwalihim na dukiyoyinsu alal nisa'i ga matansu farrajul huwa almas'ul mala uthamin yace namiji shine responsible shike shugaba alal infaqi akan ciyarwa alal mar'ati ga mace namiji shike responsibility shike da responsibility ta ciyar da mace wal mar'atu da'ifatun ita kuma mace rauni gare ta la tastati'u an taktasiba ba ta iya ta ta nemo ka taba ganin mace yadda ko ko mace mai huskari ai akwai matsala in ma ka gansu to yan kaɗan ne saboda shi namiji shi aka san da wannan kawama ya je ya yi dako ya yi huskare ya yi ga noma ya yi ga ciyawa ya zo ya kawo mata dan ta ci ta ƙoshi tana kwanci hankalin ta kwanci to kaga arrajulu huwal mas'ul namiji shike da wannan responsibility da haka idan ta juye kamar yadda jiya aran mai ba mu misali ta juye matan shi suka ci da shi suka ci da amaryar shi to kaga ai response kawama ta ta hetta to kuma Allah ya ce min amwalihim ai min amwalir rijal daga dukiyoyin mazaje kenan fifitu fifikon da Allah yawa maza akan mata akwai at-tafdilul jasadi fifiko na jiki wanda shine karhi bayyananne wal ni wanda shi kuma shine al-infaqu bil mali ce suwa da dukiya don haka ba za ka iya zama rajulun wanda yake da ƙawama ba sai kana iya ciyar da matak kana iya warware mata damuwinta kaso 80 cikin 100 domin shi alkamalu lillahi kuma mata ba ka iya cika su gaba ɗai da buƙatocinta kana iya kai mata buƙata 100 ta ɗai ababu sai ta ce min unhwaninka mi kaka barkata mini annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana hadisi ingantacce yace da zaka kyautata mace shekara aru aru madaddahari tsawon zamani za ta ce mara aitu minka khairar qatu ban ga alherin ka ba ko so guda ni kaka barkata mini to kaga shi namiji da ke da kawama kuma an san shi da hakuri isa wani malami yake cewa ka hima ta ka hakuri ana son namiji ya hima ta shi hakuri domin iya zama ta shi ta shi hakuri to auren nan ba zai zama ba ana son koyaushe ka yi iyalin ka hakuri kana da hakurin juriya akan duk wani sakarci da kuma rashin tunaninta ka yi hakuri da butulcinta domin mata mahi yawancin za ka iska akwai butulci to sai ka yi hakuri akan butulcinsu illa yan kaɗan ne wata za ka ga ka kyautata mata to kada ka ga wai dan ka kyautata ma ɗiya mace shekaru masu ɗimbin yawa kuɗinta idan suka shigo hannunka kada ka taɓa tunanin ba za ta gora masu ba da aka jiran take kuɗinka ta yi ta jujjuyawa da su amma radda ejika biyunta ta shigo hannunka to lissahi za a dinga yi ce to ai akwai lissahin kuɗina da ni baka kaza to kaga kai in kana da kawwama ka san aikin da kake sai kai ta hakuri da ita saboda dama Allah ya gaya ma suna da rauni da'ifatun ne rauni gare su annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana ma cewa mata suna da rauni to sai kai hakuri da rauninta da haka zaka iske mahi yawancin mata illa man rahima rabbi naka namu ne naunauni dukiyarka tata ce amma ita tata tata ce maganar ta samu kuɗi ta ce a zo a raba ko kuma amshiga suka jujjuya to akwai matsala illa yan kaɗan daga cikin mata na gari Allah ta'ala ya bamu da yawa daga cikinsu kaga kamar wani malami na Allah ya ƙara masa lafiya ya ce shi a gidansa sama da jikka hamsin abin da ya san abin da ya daga jikka ɗari abin da ya kasa ba a ramta mishi a gidan shi da ta bayi jikka ɗari ba ramce ba ne kyauta ta bashi ko da ya zo ya ce to wance ga ramcen da ta ce ni ba ramta ma ne baka da ni daga jikka ɗari abin da ya ƙasa haka matar shi take Allah ya mata rasuwa Allah ta'ala ya gafarta mata kaga wannan su ake cima mata salihatu arma Allah ya baka saliha fa salihatu qanitatu mai yi ma da'a wanda in ta in in biki mammata ta aihu kace ba a zuwa Allah ba ta zuwa ko ina mudiatun mai yi ma da'a in kace kada a hita ba a hita in kace ke dan nan kake gurgusa ba ta gurgusa amma wata sai dai ta gurgusa sai dai ka mutu duk abin da za a yi sai dai aikai sai ta ga abin da za a yi ita kuma ta rasa gano cewa biyayyar da Allah ya ce a yi wa namiji ba shi ne an ka ce kamar biyayyar da aka ce mata ta yi wa mijinta ba dan shi bane ba dan shi bane a dan Allah ya ce ki mishi biyayya ne kenan lokacin da mace ta yi wa mijinta biyayya wa ta yi ma Allah ta yi wa idan ta saba wa mijinta wa ta saba ma Allah ta saba ma Daka ya kamata mata su gano cewa biyayya da aka ciki wa mijinki wani nauyi ne da ya waje ba ki yi ƙoƙari ki sauke shi gwargwadon halinki, gwargwadon ƙarhinki, gwargwadon kapasitinki. Allah ta'ala ya datar da mu. To shi ma namiji sai ya sauke nauyin da Allah ya sauke mai na ce suwa. Kada ya bar mata sai ta koma kulle-kulle na saide-saide kakin ta iya ciyar da kanta. In ta ce tuwahi sai an yi ha maza ha mata kakin ya iya mata ɗan kwamfili ɗaya. wani ma kake yau mata hituwahi daga sallah sai sallah wani daga sallah sai sallah kake yau mata hidan kwamfile guda wani zaka iske mata da hijabi tsoho ya hehe ya ya mokale in tayi ruku'i ba na aike cewa kuma wai wanga shi adda kawama kaga irin wanga dole in yace mata tayi kaza ta ce ba ta yi kuma shikenan a zauna lahiya sai kaga yana ta kawo karatta malam mata ta ce tayi kaza tayi kaza Allah ta'ala ya dace da mu Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim wannan atafi ne akan bima faddala Allah ai wa billazi anfaqu min amwalihim da abun nan da suka ciyar na dukiyoyinsu li'anna al-munfiqa 'ala an-nisa'i hum humur rijal domin masu ciyarwa akan mata sune maza wai kamar malam Usaimin yana son ya ce idan kana son ka ga namiji namiji wanda ya dau suna namiji to shine wanda ke ci da matar shi wanda matar shi bata da yunwa bata da kishirwa bata da huntanci to wannan shi ake ce ma namiji wanda ake son a aura ba namijin da akwai yunwa a gidan shi akwai huntanci a gidan shi akwai kishi a gidan shi sannan babu makwani lahiyayye a gidan shi kuma lokacin da ya nemi wani abu da ita kiyaye kashi zai bata ita kiyaye kashi zai bata to ga wannan ba namiji bane amma arrijalu su ne waɗanda ke ciyar da matansu li annahum alladhina yaktasibun dan suke zuwa neman bida kuɗi farrajulu yunfiqu ala zawjatihi walau kanat daniya malam uzamini ya ce namiji yana ciyar da matar shi koda mai kuɗi ce koda miliyoniya ce to ciyar da ita zaka dan kai adda kawama misali a ce matar ka ma'aikaciya gwamnati ce tana ɗaukar salar inda ya linka naka matukar ba ita ta ɗoke ma ba to kai zaka ciyar da ita zaka samu ka ciyar da ita kana da ɗan salar in ka da jikka arba'in kana gadi misali ita kuma tana da salar in jikka ɗari biyar to shari'ar musulunci kai ta azama nauyin shinkawarta da ciyar da ita da shayar da ita da muhalli mai kyau amma lokacin da aka zan bil ma'arufi aka zauna ta ce ma mai gida to ni dai cikin salari na na yahi ma kaza zan dinga baka kaza zan dinga so buhun shinkafa da karton sabulu da kaza da kaza to kowannan ta kyautata kuma Allah ta'ala ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata kun yi dan kanku domin duk wanda ya nagari ya shi ya dan kanshi in ta kyautata ta yi dan kanta wata kuma tana nan tana da bakin kishi ta ce namiji aka yi ma haka nan ai namiji ba dan goyo bane ni zan yarda in dinga yi mai kaza da kaza ya samu yi mini kishiya ita saboda matsalolinta gaba ɗaya na kishiya ne kuma da ciyarwa da rashin ciyarwa wani in Allah ta ya kaddara ya kishiya wallahi sai ya kishiya da haka ya kamata kawamatan mace ta gano cewa namiji shi da kawama to sai Allah ta'ala ya raba nau'ukan mata yace fasalihatu akwai mata nagari wannan kaga mubtada ne labarin shi ta zo mata mutiatu masu da hafizatun shi ma labari ne nabi khabarun sani ne khabarun sani ne na as-salihatu yani mata waɗanda aka siffanta bis salahi da dabi'u na gari wannan kuma yana iya yiwa mu ce inna salihat sifatun li mawsufin mahzufin wa taqdiru fan nisa'u salihatu muna iya mu ce siffa ce ga abin siffantawa ai Allah ce fasalihatu mata nagari qanitatun sune masu mazajen masu masu mazajen su da ina fata an gane wannan kenan kamar ka ce as-salihatu mubtada ne to ina labarin labarin shine qanitatun ita ce mace mai mijinta da kenan kamar idan kana son ka gano wai matakka ta kwarai ce to ka bincika shi kani tatunce tana wa mijinta da'a sannan ka bincika hafizatun tana tsara dukiyar mijinta ba ta sadaka da wani abu na mijinta sai da izinin shi daidai da tsinciya in mijinta ya so ba ta yarda ta yi sadaka da ita sai in ta tambaye shi bale ta ɗau shinkafa shi ta yi sadaka da ita bale ya aje kuɗi ta lalabe bale abin da ya kama da wannan to kaga wannan yana nuna kaso na farko na mata wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana masa habban shi cewa babban kyauta da Allah zai wa bawa shi shine Allah ta'ala ya bashi mata ta gari babban kyauta da Allah zai ma bawa Allah ya bashi mata ta kware to kamar ka ce wacce ce mata ta kware al-Imam Abu Dawud al-Qayalisi ya fitar da hadisi ingantacce a cikin musnad din shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce wanda idan ka kalle ta sai ta faranta ma rai idza nazarta ilaiha sarratka in ka kalle ta sai ta ribance ka saboda tsananin kyawun ta kuma saboda tsananin tsaftarta ta faranta ma rai ta faranta ma an karanta wani malami ya karanta sarratka wani ya karanta asarratka to wanda ya karanta asarratka ai sai ta ribance ka sarratka ai sai ta faranta ma rai ribance ta maida ka bawa saboda yanzu sai abin da ta ce ai wani namiji da kake jin ana cewa mijin ce, ba mijin ce ba ne matar shi ce ke faranta mishi irin yadda duk abin da tace ayi bai saba mata amma wata ga mummunan hali kuma ga munin huska ta hada biyu da biyu ita ga huska ta ga muni kuma ga munin ɗabi'u to kaga irin wata ya za a yi da ita irin tace da ta yi abuwa ce ke gidanku saboda ga muni ga munin halaye to ina za a da waccan yasa ana son mace ta zama ko da tana da muni to ta koyo ɗabi'u na gari ga munin huska amma ga kyawun ɗabi'u mijinta babu yadda iya da ita an ce wani ya aure wata mata mai suna fitina fitinatu fitina to kaga idan aka ce fitina sai mutum ya aza kyawu ne gare ta da bala'in kyawun da aka zana mata fitinatu mai fitintinan maza to shi da ya auro fitina ko da ya ganta ashe fitina ƙabihatun ce mummuna ce ba ta da kyawu radda aka kawo amarya ya shiga cikin ɗaki ya iske amarya ko da ya kalle ta ya ga babu kyawu yanzu shi ke na ya yi raka'o'i ya kwance shi gobe da sahi tana kwana ya kwashe ke kayan shi da ejin ɗan burga mai ce zai gudun hijira sai mu mashi ta ce ina za ka ya ce gudun hijira ta ce to ina ka baro fitina yace alfitnatu na'imatun la'ana Allahu man aiqazaha yace fitina tana nan kwana Allah ya tsine wanda ya tadda ta eh a wannan ba annabi ya faɗe shi ba alfitnatu na'imatun la'ana Allah wannan ba hadisi bane wannan yayi kusa da labari kuma shi ma khabarun ne ya hamilu yahtamilu sidqa wal kadhib yana iya yiwa a ce ƙarya ce ko kuwa a ce gaskiya ce ta yi an yi ko ba a yi ba Allahu alam almuhimmu dai kissa ce da malamai ke bada ta amma jingina wannan kissa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lam yathbut an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un min hadha alqabil to kaga shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata ta gari ita ce wadda da ka kalle ta za ta faranta mare kana kallon ta zaka ji daɗi wata kakin ma ka kalle ta za ta sakan ma da wasu saƙo waɗanda sun ishe ka su su durmu yadda kai a cikin jin daɗi a ramma kana shigowa gida za a gaida ka a yi ma gaisuwa ta karamci da ƙima sannan an shirya ma wurin kwanciya da wurin ruwan wanka wanda za a cewa bismillah aje a yi wanka ga abincin ka lahiyayye ya kamata in bar kawo nesa kusa kowa ramma to shi ke to kaga irin waɗannan mata su ne mata na gari amma mata wadda za ka ga in ta da kaga ta fara yi wa mijinta nishaɗi da sakin huska to wani abu take so ga hannun shi amma da inda ba ta son komi gare ba ta bukatar kuɗi gare shi to magana ta sakan mai huska babu ta maganganu na za ta dinga sako mai sakadaki haka nan kadas kadas za ta dinga sako mai magana tana gumza kacce mi kaga wannan ba za akwai matsala to shine ubangiji ta'ala ya bayyana wayannan mata na gari sune masu da'a ga mazajensu su kuma ana son mace ta zama mai da'a ga mijinta da duk umarnin da ya azata matukar ba sabon Allah bane to shine ubangiji ta'ala ya bayyana kaso na farko anan amma alqismu thani amma kaso na biyu a cikin mata to ya saba mu wancan kason shine Allah ta'ala ya ce wallati takhafuna nushuzahunna matan da kuke tsoron daukakar su da dagawar su domin annushuzu shine at-tarafu matan da kuke tsoron su yi muku tagawa shi ne mala ya ce allati ya ani wa nisa'un lati ta hafuna nushuzahunna amma nan ta kaka za a ce ta hafuna kuna jin tsoro ke na abin bai yi ba na hafu nushuzaha bi zuhuri amarati shi ne mala usaimi ya ce abinda ake nuhi a nan wallati ta hafuna nushuzahunna ai matan da kuke jin tsoron ɗagawarsu da alamomin da suka bayyana gare ku to ga yadda za ku yi musu mace ce ta fara nuna ma alamar girman kai ita yanzu tana jin cewa ta ishi kanta ta ce ka ce mata ta yi imin kaza ta ce ban yi karkadas kadas ka ce wacce imin kaza ta ce ba ta yi kun bakin gaske ta ba ta yi to kaga wannan alama ce ta ta nuna ita yanzu girman kai ta fara nuna tana jin ita yanzu ta zama daidai da kai to ga yadda Allah ya ce ai musu fa'izuhunna kai mata wa'azi wacce ke ji tsoron Allah kaza da kaza da kike yi ba ɗabi'un ba ɗabi'un mata na gari bane shine mataki na farko fa'izuhunna ko musu wa'azi idan kai wa'azi kaga wa'azi bai ci ba akara maka Allah wahjuruhunna fil madaji'i ka kaurace mata auren shinkida shine in ta yi shinkida ka samu dan bargo ka koma gehe ka kwanci kai kwancin ka in aranma ne ya shige ya shige dan dakin shi ya ta murza qur'ani shi in malami ne ya dauko littafin shi ya ta karatun shi ya ta mutunta shine wahjuruhunna fil madaji ka kaurace mata auren shinkida ta yi shinkida duk kawar da za ta yi duk kyawun da za ta yi ka bar mata shinkida sai ta gyara dabi'unta dabi'unta shine sai ta koma in ka umurce ta za ta bi umurninka idan kai wannan nabiyun kasa akwai wasu taurika gare su kamar banu isra'ila ita wata kamar netanyahu take wanga sai shugaban prime minister benjamin netanyahu na kasar isra'ila taurin kai gare ta kamar shi kayi wa'azi ga banza ka kaurace mata ce inda ni a ci gaba ta ce a kai ni gaba mata kai ne in kana so ma daga yau kaka sake kwana bishi kida ta ta bar ma shi kida to Allah ta'ala ya ce wadribu wannan ku bibbige su ku bige su bugu wanda yake ba na cutarsuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tuqabbi kakka munana kakka bige huska kakka sa kulli ga huska kalwal ijiya a bugu wanda yake gairi mubarrih wasu malamai suka ce shine ka samu hannun riga ka jimke shi haka ga sai ka bige ta haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce a bugun da za ta san ta yi laifi ina fata an gane wannan amma ba ka yi bugayya da ita ba domin ita wata mace in ka bige ta saboda rashin ladabin ta cewa za ta yi rama za ta yi ko da ta yi laifi amma ka tabbatar mata ta yi laifi ka yi wa'azi ka ƙaurace mata sannan ka ɗan bibbige ta an kai ƙarar wata mata ta kai ƙarar mijinta wurin Suleiman Ruhaili Allah ta'ala ya ƙara masa lahiya tace wa mijinta bugunta yake tace mai mijinta bugunta yake sai malam Suleiman Ruhaili ya kira shi ya mai nasiha yace ka ji tsoron Allah ka bar bugun matarka sai yace ya sheikh ana adribuha bisiwak ni aswaki nake bugunta da shi saboda kuma Allah ya ce wadribuhunna ku bige su in su yi ma in su yi muku lahi haka dai kullum an ka kira sai ya ce aswaki ne yake bugunta da shi rannan sai malam Suleiman Ruhaili ce kai je ka dauko mai aswaki ko da ya dauko aswaki wani katon icce na wanda ya tattauna da shi yake aswaki da ta mai layi da shi yake zagatta ki kaga wannan zalunci ne to kada kai bugu wanda zai cutar da ita to shine annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir dan Abdullahi a hajjatul wada hadisi mai tsawo annabi yace wala kum alaihinna alla yutina furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih annabi yace ya samu wajibi akan akan su matan kada ta yarda wani ya kwanta bisa shinkidarka idan wanda kuke kyamata mata wai ta bada dama ga wata abikiya ta tazo inda mijinta ka kwanciya ta zauna bisa wurin annabi yace kakki yarda ki haka in ko tayi to kana iya bugunta bugu wanda ba mai cutar da ita ba to kaga yadda ake bi mataki mataki kakin akai ga sakin aure kaga nan Allah bai ambaci na hudu ba shine sakin aure kuma shi wannan sakin aure idan muka lura a yanzu ma'al asafin shadid tare da babban abun damuwa ga al'umman mu shine marhala ta farko ga mutane da yawa da matar shi ta yi melehi kakin asawa ya sake ta ba magana ya mata wa'azi bane domin akwai wasu mata waɗanda kakin zuciyarta ta zama layyana ta bi ɗabi'u na gari to sai ka yi takon saƙa da ita sai an yi wa'azi ɗaya an yi biyu an yi uku an yi hudu wata kuma yarinta gare ta ƙwaƙwalwarta bata kai yadda za ta riƙe ba to da haka sai ka yi haƙuri da haka duk wanda ya auri ƙaramar yarinya yan shekara goma sha hudu sha biyar sha shida to sai ya yi haƙuri na kwatanta mata na taujihat yau ya mata nasiha gobe ya ce wance ba haka ake wa miji ba ai miji dariya ake mishi wacce ba haka ake ba miji kulawa ake da shi irin kai ta haƙuri kana kwatanta mata kafin Allah ya kaddari ta gane idan ka fahimci hatta girma ta shekara 25 ba ta gane ba ta shekara 21 22 ba ta gane ba to dama ɗabi'unta ne don sai ka bi waɗannan matakin fa'izuhunna wa hajuruhunna fil madaji'i wadribuhunna ka bibbige ta ƙarshe shi kenan ka sake ta bayan ka gano ɗabi'unta ba su canzawa sai ka nemo mai ɗabi'u na gari amma idan ka ɗauko na ƙarshe wanda shi ne sakin aure ka fara da shi to an samu matsala domin zai zama kana sakin mata da yawa za ka auro wannan baka san ta yi waccan ma da ka saki bi ta yi dama dama to kaga duk abin da Allah ya akwai hikima a cikin shi kaga wannan ayar ta bayyana mana yadda ake mu'amala da zamantakewa ta aure yadda miji yake ma matar shi nasiha idan ta mai ba daidai ba ba haka bane kawai ka hauta da hada kai ta hada kai ta hada a da inda ta yi ba daidai ba ka zaunar da ita to wance ka nan da ki bai yi ba bai kamata ina magana kina mai da mini ba ya kamata ina magana ki shiru ko kina da ra'ayi ki shiru har daga baya sai ki ce to baban wance ba haka ba kaza bane yadda ka fahimta wallahi ba haka bane domin malami na yana ce mini matsalolin duniya gaba ɗaya biyu ne fahamul lam yuqsad wa qasdul lam yufham da muna ganewa da matsalolinmu mun yi mu'alaja su da irin wannan gaba ɗaya matsalolin da muke fama da su a gidajen aurenmu suna da alaƙa da wayannan abubuwa guda biyu fahamun lam yuqsad fahimta wadda ba haka ake nuhi ba matar ce za ta ga yi magana ya fahimce ta ita ba yadda take nuhi ba kuma ya anniya fassarar maganganun da ita ba haka take nuhi ba ko kuma qasdul lam yufham ga wani abu da take nuhi amma mijinta bai fahimce ta ba sai a yi ta samun matsaloli to yasa ake son koyo shi mata da miji a dinga samun fahimtar juna da daidaito a tsakaninsu idan kin ga mijin ki yana yin wasu abubuwa ki zaunar da jiki cewa ne ni dai kaza da kuke yi na rasa miki yasa kuke yin kaza kuna yi mini kaza da kaza me yasa kuke mini kaza sai ya gaya miki la'alla ko ta hikima da yasa yake yin wannan abubuwan shine ubangiji ta'ala ya ce inna allaha kana aliyan kabira Allah ta'ala ya kasance aliyan madaukaki kabira mai girma kaga wannan fa'alamu kamar Allah yana cewa ku sani anna uluwakum 'ala an-nisa'i fawqahum hunak hunaka ma huwa a'la minhu kuma Allah yana son ya ce muku lalle daukaka da dagawar da kuke yi akan matanku wani yana jin shi shine saman mata dole mace kasan shi take kamar takalmi to ka sani akwai wanda yake saman ka shine Allah madaukakin sarki wa huwa uluwullah shine daukakar Allah azza wa jalla da haka fala ta ta'alau alaihinna kada ku yi girman kai da daukaka da dagawa akan mata domin saman ku akwai wanda yake sama shine Allah ta'ala to wannan kaga ayar kamar tana karantar da mu yadda ya kamata mu yi mu'amala da zamantakewa a gidajenmu a cikin wannan ayar akwai fa'idodi fa'ida ta farko fadlur rijali ala nisa fifikon maza akan mata sannan fa'ida ta biyu aya ta karantar da mu hukumce-hukumcen duniya da kuma shari'ar musulunci wayanda Allah ta'ala ya tabbatar akan zamantakewar aure tsakanin mata da miji Allah ya nuna muna a cikin wannan ayar akwai fifiko tsakanin mutane Allah ya fifita wani akan wani wani akan wani to idan kaga Allah ya fifita wani akan ka to ka gode ma Allah kuma ka ci gaba da fata Allah ya baka daga falalarsa wasallallahu min fadlihi ku roki Allah ya baku daga falalarsa shine Allah ta'ala ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi wannan ayar ta karantar da mu wanda ke ciyarwa ya yi wanda ake ciyarwa ba haka ba ya yi shi falala halla da ka yi isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ma ta ja'ala fi fi imra'atika kai daidai da abun da kaka sa a cikin bakin matarka na loma da take ci ana rubuta ma lada ai kai kullun cikin lada kake aran da sahi ta ci abinci da rana ta ci abinci da mare kullun cikin lada kake ya kware a cigaba da gode ma Allah wala ya haya kware da gaske komai tace akwai godiya akwai ladar da ake rubuta maka yana zaune cikin gida bai sai ana ana zabga mai lada ba yiko wani yana nan sai ya aikata sannan ba shi ladar sai yayi sallah a rubuta mai lada in yayi ta jami'a a rubuta mai lada 27 in bai yi ba a rubuta mai daraja guda shikenan to kaji yace suna karantar da yara to in mai mata yana karantar da yara eh to kaga shi ma ya ƙara samun lada saman taka tazara babba ni ina tsoron na sokin magana ne ake yi to arama Allah aurar da kai arama bai ce abin ba to shine ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar na muhimmanci na ciyarwa akan mata namiji mai ciyar da mata ce shine namiji amma duk namijin da zai kai inda a gidansa babu wani katabus da yake na ciyarwa to ya zama so sosan namiji sannan ayar ta bayyana muna annahu la wilayata lin nisa ila rijali mata ba su da daukaka wata wata wilaya akan mazan su babu yadda za a yi mace ta ji wai yau ita ce an mai gida a cikin gida ita ke bada umarni ita ke ce mai hita ko kakka hita zauna ko kakka zauna ɗebo min ruwa matar hita ce kai gudu sami ruwa in yi wanka to kaga an samu matsala duk namijin da matar shi ke bashi umarni kai darmamin gidan sauro imini kiɗa to ya zamba namiji ba don haka malamai suke tattaunawa akan a wilaya ta mace jagoranci da shugabanci ƙarƙashin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutane ba za su samu rabauta ba matukar dai suka jagoranci lamuransu suka sa mace ta zama jagoransu to anan sai malam usaimin ya ce fa in qala qa'ilun in wani mai fada ya fada yace najidu ba'dhan nisa'i takunu ra'isa lil wuzara muna ganin a wasu garuruwa mata suna zama sune shugabannin ministoci aw ra'isatan lil jamhuriyya ko mu ga mace ta zama shugaban kasa ko ta kunu malika mu ga mace ta zamba sarakiya to ya zamu kuma ga annabi ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a wannan yana nuna cin karo da hadisi annabi mala usaimin ya ce walakin zur ila halihim yace to ka duba kaga halin su law lam taqum alaihim hadhihi almar'atu lakanu asla halan bila shakkin in ba ta yi tsaye ba za ka iska ko shakka babu mazan sun yi ta cancanta da kuma hali nagari akan wannan shugabanci wala kanu aflahu wa anjahu in mazan ba su yi tsaye ba suka kama mata wala zaka ga ba za a samu ci gaba a cikin wannan mulki ba wala kanu ta'akharu kuma in babu maza waɗanda ke tsayuwa zaka iske sun ci baya kamar Biridaniya ƙasar Biridaniya ƙasa ce wadda tana daga cikin jagororin ƙasashen da suka yi mulkin mallaka a ƙasashen duniya Uh, wanda za ka ga shugaban shugabansu mace ce e, wadda ta mutu mai sunanta elizabeth ita ce a shugabansu ingila ba a ce birtaniya ba ko daban-daban ne daban-daban ne to, to duka biyu da birtaniya da ingila ai kaga duk mace ce a shugabansu to duk yanzu ya shugabancin su yake za ka iska kusan a ƙasashen duniya in ana ba da labarin shugabanni duk ƙasar da shugabanta mace ce za ka ji kamar ta hamish take a cikin ƙasashe kamar ƙasar komin ci gabanta za ka iska kamar dai tana cikin hamish na duniya kamar ba a taɓo labarin to wannan a haka ne wai za ka iske turawa suna son su ƙaƙaba ma 'yan afirka sai mace ta zama shugaban ƙasa a haka kuma su da kan sun tsawo akwai matsala in mace ta zama shugaban kasa akwai matsala mace shugaban kasa in ta aihu ta waje kula da ita ko ga shugaban kasa ta wurin aihuwa eh kwarai da gaske ta ci ba ta ci ba ai kamar malaman da suka yi tafnidin mace annabi suka ce in mace annabi akwai matsala ana jira annabi ba da sallah ce annabi yana haila babu sallah ke kaga akwai matsala ko a ce mace annabi a ce a hita yaki a ce ciki gare ta kaga babu zance kuma ba ta hita sai da umarnin mijinta in dai ba inda turawa suke nuna akwai inci hurriyatul mar'a wato tura suna nan suna dura ma matanmu cikin kwakwalansu hurriyatul mara incin incin mace ki tashi ki nemi incin kanki la babu wani inci da mace za ta nema wajen shari'ar musulunci kuma wannan ayar ta karantar da mu a karhancin roƙon mutane bai halitta mutum ya ta roƙon mutane ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala an-nasa amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir duk wanda ke roƙon mutane kuɗin su dan ya tara kuɗi yayi buƙatar shi yayi ta tarawa yayi ta tarawa annabi yace to yana roƙon mu kan shigar washin wuta ne kadan ya roƙa ko da yawa kuma wannan ayar ta kasa muna mata gida biyu akwai salihatin mu'iatin li zawjiha mata ta kwarai mai wa mijinta da'a akwai nashiza mace mai girman kai mutakabbira wadda ba ta da to Allah ka raba mu da mata masu girman kai girman kai shine badul haqqi wa gamdun nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana mi ake ce ma girman kai badul haqq kin gaskiya da walakanta mutane rena mutane ita tana ganin kowa kwali ita ɗaya ce a sama ba ta kimanta mutane ba ta gaya mutane magana mai daɗi shi kuma Allah ya ce wa qululin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau sannan aya ta karantar da mu ladabi mataki mataki ne in ana son a ladabtar da mutum mataki mataki ake bi a ladabtar da shi na farko a masa wa'azi idan aka ga wa'azi bai ci ba sai a cirata an gane a ƙaurace mata in aka ga bai yi ba sai a bige ta in an ka ga bai yi ba sai a sake ta aka kai ma malami ka koyi wannan in ɗalibi ya yi laihi abu na farko wa'azi za a masa a kira sa a ce wani kai da kanka domin shi al'abdu ya ƙorau bil'asa wal hurru takfihil ishara bawa da sanda aka koyar da shi shi kuma ɗa ishara manuniya ta ishe shi a ce wani kai da kanka sai ka zaunar da shi ka masa wa'azi idan wa'azi bai yi ba sai ka dinga ɗaɗɗaure mai huska idan bai yi ba sai ka bibbige shi in yanayi amma kuma akwai laihin da shi dole sai an cirata daga daga na harkon zuwa na uku mun yi bayani can ba kamtsatta ake ba babu shi na kai bayanin mun ce darban gaira mubarrihin bugu ba mai cutarwa ba wasu malamai sun ce hannun rigar kana da ka dunkule a kai mata haka ba tankatsa mata mari za ka yi ba sai ta ga tauraro a cikin ido ko kai ko ka sa mata kulli a ba shi ake nufi ba to wannan aya ta karantar da mu haramun ne mace ta yi ɗaukaka ta yi ɗagawa akan mijinta ta ji kullo ita a sama shi a ƙasa haramun ne bai halitta mace ta dinga ɗagawa ba kuma wannan ayar ta karantar da mu a lalacewar magana waɗanda ke ganin cewa malaman tarbiyya na zamani wanda ke cewa innahu la tahsulu tarbiyya illa bid darbi wai bayyawa a tarbiyyantar sai da kashi wannan magana magana banza ce in wai ma ya ce ai a cikin hadisi annabi ya ce idribuhum alaiha li ashirin in ɗiyanku ba su sallah suka shekara goma ku ba su kashi to sai mu ce to kai malamin tarbiyya ai wannan magana ta lalata maganar wannan magana ta lalata ka domin shi hadisi abin da yake nuhi sai ka yi ta hikimominka na jayo su ka umarce su tuna da shekara bakwai su yi sallah bakwai takwas kaga har sun yi goma sun ƙiya zuciyarsu sun ƙeƙeshe to sai ka ba su kashi sannan mutanen ma kala kala ne a wurin kashi akwai wanda shi in ka bahe kashi bai daga nan hinjirewa zai wani shi tsoron kashin yake to irin waɗanda ke tsoron kashin ake bukata a musu ladabi da wannan kashin sannan Allah ta'ala ya ce fa in ata'anakum idan suka muku da'a fala tabghu alaihinna sabila ka ku ketare musu iyaka ai la yan bigilil insani an yabgi alaiha sabila ya nemi wata hanya misali ya bibbige ta ya ya su kurkule ta ya ji mata ga ijiya kuma ya sake ta bancin ta gyara halayenta to ga wannan zalunci yayi zalunci ya lule mata ijiya ta cewa da na tuba ban sakewa ta tuba kuma ta gyara halinta sai ya ce kai ban ma iya zama da ke ta yana sake ki a in ta tuba ka fahimci ta tuba ta bayyana ta tuba tuba mai kyau to ka yahe mata kuma kakka nemi wata hanya wadda ba wannan ba inna Allah kana aliyan kabira wannan kuma yana nuna girman Allah ta'ala da daukaka Allah ta'ala akan bayonsa to sai Allah ta'ala ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها Mm.
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما Mm.
إن الله كان عليما خبيرا ubangiji ta'ala ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira Alabakar gumi ya ce wa idha jawazatil mukhalafa mu'alaja fima bainahu bainaz zawji bainaz zawjaini idan sabani ya huce tsakanin mata da miji ya ƙi gyaruwa in khiftum idan kuka tabbatar ya ku waliyai ya wulatal umuri wa sulaha'i imma ya ku shugabanni limamai wanda suka shu- eh, wanda ke gyara da sulhu kun ka tabbatar shiƙaƙa saɓani bainahuma tsakanin su tsakanin mata da miji an gane to ai shiƙaƙa bainihima wannan ya zama idafa ce lil insa'i dan tattajayewa ce saɓani ya barke tsakanin su kuma kun tabbatar saɓanin ba saɓani ne mai ɗinkuwa ba to fa ba su ku aika ilaihi ma zuwa ga yardarsu zuwa gare su biri bahu ma da yardarsu hakaman wani mutum adalan wanda yake adili wanda yake alƙali mai hukunci kuma adali min ahlihi daga makusantashi wa hakaman kuma alƙali adali min ahliha daga iyallanta kenan namiji miji ya wakiltar da mai hukunci tsaka- eh, eh, meke da suna ya- ya- ya ya wakiltar da wakilin shi kuma wannan wakilin nashi ya bashi sakin aure ya ce na baka sakin aure ga hannunka in abin ya gyaru a gyara in bai gyaru baka sakuta e kwarai da gaske shine mala abakar gumi ya ce wai wakilu zauju hakamahu fi talaqi shi miji zai wakiltar da alƙalin shi da saki ya ba shi saki ko kuma qabulu iwadin alaihi na abiya shi sadakin shi in ta in ita ce ba ta so an yi sulhu an yi sulhu ta ce kai wallahi bai yiwa ni dai ban koma sai a ce to shikenan bai yi sadakin shi to dama ya ba wakilin shi dama cewa in ta ƙi yarda ta ce ba ta koma amso min sadaki shi ne mala abakar gume ya ce ita mata wakiltar da alƙalinta filiktila'i a wurin hul'i cewa in dai bai yarda da sharuɗa kaza da kaza da kaza ba to shi kenan a yi hul'i ga sadakin shi a bashi to fa yajtahidani sai su yi ijtihadi wa ya amurani zalima su umarci azzalimi bin ruju'i ya dawo ta to kaiwa ne kai kacci amanata ka ji tsoron Allah ka dawo wa yufarriqani araba tsakanin su in ra'ayahu bi khulu'in in suna ganin cewa rabuwa auren shi tahi amma da khulu'i awwalan wannan shine dai shine na farko ayi khulu'i in an ga cewa yarinya ita dai ta kai kai cewa wala ba ta koma to shikenan ayi khulu'i a bayan sadake shi to shine ubangiji ta'ala yace in yurida islahan idan su wa'annan alƙalan hakamani wani alƙalan guda biyu suna nuhin shiri tsakanin su wa fiqillahu bainahum Allah zai datar da su ayyu fiqillahu bainaz zawjaini an gane yuqaddiruhuma ala ma huwa ta'a sai Allah ta'ala ya aza su akan abin da shine da'a min islahin na gyaruwa aw firaqin ko rabo aure inna Allah kana aliman lalle Allah ya kasance aliman masani ne bi kulli shay'in ga dukkan komai khabiran mai bada labari ne bil bawatini da abin da suke koye wadha kazawahir kuma da kamar da abin da yake bayyane Allah ta'ala ya masani ne ga dukkan wani abubuwa wayannan abubuwa kaga wannan aya sai ta bayyana muna cewa lalle ana iya samun matsala tsakanin mata da miji kuma akwai matsalar da tana iya gyarantuwa ana iya a gyara ta rigingimu ne tsakanin shi da ita ya sa ta aiki ta ce ba ta yi to wannan tsakaninka da ita in ka mata nasiha tana iya gyaruwa ko kuma ta ci mutuncinka kana iya ka mata nasiha ta gyara in abun ya ci tara ya ki gyaruwa to sai ka ce mata wance turo wakilin ni in turo na wakili sai wakilan su zauna sai a yi sulhu idan ana nuhin sulhu to Allah zai datar da su in ko ba sulhu ake nuhi ba to kuma za a samu matsala Allah ta'ala ya datar da mu to wannan shine abin da aya ta karantar da mu a kuma aya ta karantar da mu kyakkyawan niyya a wurin hukunci ana son niyya ta zama ta kwarai idan za a hukunci tsakanin mata da miji ne Allah ya ce in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma kuma niyya ta kwarai dalili ce akan gyaruwa ayyuka da haka al'amari ga hannun Allah yake shike datar da wanda ya so a tsakani a ganin sai mu tsaya akan wannan ayar mu tashi wa abudullahi wala tushriku bihi shay'an abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah kankare a cikin zukatanmu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah